إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara dorinmu a markaz ahalu sunna da jama'a wanda ke yankwal karkada birnin da magaran jamhuriyar nijar yau muna talata shidda ga wata na juma'ar akira hijira shekara dubu da dari hudu da arba'in da biyar wanda ya dace da ishirin ga watan sha biyu dubu biyu da ishirin da hudu sha tara ga watan sha biyu dubu biyu da ishirin da hudu yau sha za mu darasi na uku cikin littafin suna na sai da sabi insha Allah za mu darasi na uku insha Allah ina ga sati da ya gabata ina da muka tsaya fa in kana za ta fi shi na ku fardu da Allah wa rasul za mu tashi maqtalaftu fi min shay wa hukmu ila Allah a dangane da masu bi ganin nusukatin ta saba wajen takardar yana ga sati da ya gabata akwai ina karanta wani na saba wani littafin shi ya kawo bayani a takaice kun san akwai matsaloli ko matsala ta mataba'a wurin infirmeri ta buga littafi ganin mataba'a ba tana kufi ba ne ba ta buga mataba'a ita ma buga take yi haka to akan samu wasu mataboyi da yawa ma suka yawa su kula ba da bin dalla-dalla yadda asalin mai littafi akan samu kurakurai na mataba'a wani lokaci na mashin lokaci na masu aikin ba ko ta ce ba suke tsayawa wajen buga littafi a yadda aka samu ɗan kurakurai wani lokaci kamar da karanci su fasala na labani cikin talike ko makaddama da yake yi ya kawo matsaloli wanda har ma mataba'ar da ake ga tana kulawa da bugawa da yadda yake to in dai malami ba tsaya bai kula da abin da aka buga shi mai littafi akan samu dan canjin abin da shi ke yi ko ya rubuta a littafi ya samu bambanci a littafi da aka rubuta littafi shi ne amma abin da yake rubuta fa ababe da dama wanda shi ba haka bai rubuta su shine a sati da gabata mun karanta wani bangare da yake cewa muna maganar da shari'ar islami wannan bangaren da aka jero na nahiya ilmiya amaliya ne sai shi a wani wuri na ga hannun ma na wasu wani ta an sa amaliya wanda da kaji abin ka san ma'ana bai ɗaukar ma'ana ilmiya amaliya ne ire-iren wannan kenan masu bi na an gaji wani kuskure da ni yanzu na na hannuna an buga shi ne shi malamin da ya littafin bayan ya hango da irin wani ababe wannan na hannuna wanda ya tsaya ne da kanshi aka buga ya diba ya kwantar da sa hannu kuma ya haramta ko kofi ka yi haramta ko a firamiri ko a ina ka buga shi ya haramta sai wanda aka buga da shi ke nawa kusan ya yi da dama garanti ya ke na ko kuskure na ko yake da matsala ba na ba sai karanta fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa makhtalaftum fi min shay'in fa hukmuhu ila Allah duk abin da kuka samu saɓani cikin lamarin addini to hukuncin shi sai a koma ga Allah mai Allah ya ce mai hukunta ko mai annabi ya ce irin ayoyin da yake kawowa sai ke cewa wa zalik li anna ad-din qad fassalahu al-kitab domin shi addini mana na musulunci ƙur'ani ya bayanin shi dalla-dalla kama ƙala Allah ta'ala wa nazzalna alayka alkitaba tibyana likulli shay mun sabakan ma da wannan littafi wa an sabakan ma da littafi dan bayanin komi duk abin da shi ibadar Allah abin da kuke bukata a littafin ƙur'ani ƙur'ani an kawo وقال تعالى ما فرضنا في الكتاب من شيء ومبر وانا ابا cikin littafi dinnan kenan ya ishara shi akan alqur'ani ina kuma maganganu cewa asalin magana dole mafuz ya zama karikan magana yace wa bayanatu sunnatul amaliya kuma bayan nasu ya zo na qur'ani kallaman ibada kun bayani dalla dalla sunna a aikace annabi sallallahu alaihi wasallam shi aka umarni ya isar da sallah da azumi da zakka da haji duk wani ayyuka na addini shine jagora to duk abin da kuwa Allah ya ce annabi ya a aikace shi ma'ana sunna amaliya sai annabi sallallahu alaihi wasallam a aikace yayi bayanin wannan abin da Allah ke bukata da mu sai ta kiran kitabu wa sunna قال الله تعالى وانزلنا اليك الذكر لتبين لك ما نزل اليه sai mun sabkan maka da alqur'ani shine azzikir anan لتبين للناس ما نزل إليهم دان كوا متعني بيان أبن دا أكا تبكر مسلم بشكل لازم سمع دولي كينام باع بطر الله قرآن كدي دولي أن كما دولي أكثر مع القرآن كنشين كي بيان أبن دا أكا تبكر مسلم دا أبن دا الله كي بقاتا يوم أمنين إبادة تغاور دي أيقو لسيزون دتاي شيء سبق ما لدتاي كم شيء كي من بيان من ما أبن دا كشكل دتاي مالا شنا نفس الله سلام shine kurakuran masu ganin suna kama hanya ce ko tsira ce wai ƙur'ani kadai to wannan ƙur'ani ko a yanzu da wannan magana an kadai sai da shi za ka ba shi wahala zai gaya maka da aida ka maka zai maka bayani ya ce ka ce mai bani zakka ayi zai maka wani bayani wanda babu shi a ƙur'ani in sallar ce dalla dalla in zakka ce zai maka bayani da daga mata ayi zakka an to da wani bayani sai ga maka malamin shi mishi bayani to idan malamin ka ya yi bayanin qur'ani wannan qur'ani isko shi yayi ana karanta shi ma kai a yi ma iwayen ka kan ka gane shi to ina ga wanda aka san kalma qur'ani a ce yayi bayani da yarda ba sai malamin ka zama bayani kuma ka yarda yadda maka bayani wannan abin shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam shine bayanin qur'ani shine sunna ya bayani dalla dalla duk abin da ake bukata da bayanin aya me yake ni da sallah me yake ni da zakat me haji don aikin shi wanda aka saba Qur'ani Allah ya mai sauka da lisan dan yawa mutane bayanin wannan abin da Allah ya sauka musu shi ne sunna kenan yace wa qala ta'ala inna anzalna ilayka alkitaba bil haqq litahkum bayna nas bima araka Allah mun sabaka ma da wannan littafin alqur'ani da gaskiya dan kawa mutane hukunci da abin da Allah ya sanar da kai shi nan ma'ana kenan ga Allah sallama shi ke hukunci da abin da yake Qur'ani kuma shi Allah ba Qur'ani shine ko sanin abin Qur'ani da kan Qur'ani kenan dole ne kan ta maka annabi sallallahu alaihi wasallam ke bayani ba wani ba ya kawo yace yake cewa wa bidhalik da wannan ayoyi wannan bayanai na kun Qur'ani addinin Allah da Qur'ani bayanin da yake sunna da tai kan ma'amuru al'amarin Allah lamarin addini ya cika wa wanda hada ma'alimu duk wasu ababe na addini da ake nema a sani da waɗannan ayoyi da sunna suka bayyana kamar ce qala Allah ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan bayan duk wannan bayanan shekaru da aka yi tai dan ka tabbatar da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya isar da kuma ya bayani yanzu wata rana ta zo aiki kusan ƙarshen aiki ya zo Allah subhanahu wataala ya wannan magana saboda wannan aya a Arafa a harjin ban kwana kwana 85 ko da hudu annabi Allah ya cikawa aka saukar da wannan aya cewa al-yawm a yau ina wannan rana da aka saukar da wannan aya ita rana Arafa ce aka manu lakum dinakum na cika muku addini ka ga ce in dai addini ne ya cika tun daga wannan rana ce al-yawm a yau aka manu lakum dinakum kenan in dai addini ne ba shirme ba ya cika wani ya kanta kai abin ne karara ce ta qur'ani karara bayani in dai addini ne kuma sun qur'ani ne ma idan da cika ta wuce ai ce Allah ta yau ne cika addini dan wanda Allah abin da ya cika akwai akwai wani abu daban shi ya ce ya cika shi Allah ya ce ya cika kuma ya ce a yau kamar ce kuma ce wata a shirya a ce a yau ya firsi ya bayani rane ta wani rana shi ne kunshi imam malik rahimahullah da ya yi magana addini babu wuri sabo babu damar sabo ga wani ko ga wasu sai yake magana cewa san babu kowa shi zan kware da imam malik kuma da san magana malikiya ta baki imam malik yana cikin malamai masu fara da bid'a iya ka bid'a iya ka bid'a kwalle kun san wannan maraƙidar malamai shi ne yake magana cewa man ibtada fil islam bid'atan yaraha hasanan faqad za'ama anna muhammadan khalid rasul subhanallah malaka ce duk wanda yake yace ya kirkiro na abu na addini ya rasa yake gama wai bid'a ce mai kyau to matsayinka kace kace manzon sallallahu gama ya hanci ta kwan Allah haka matsayinka kuma kullu haka da matsayinka duk wanda ce ga bid'a hasana wannan magana malaka ce yace fa malam kun dinin da zafara kun tuna yau da abin da babu shi ya kawo ayin al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati waraditu lakum islam dina da ka wannan aya ka hujja ita ce Allah ya ce a yau ya cika a wannan rana cika addini kuma wa ta hanta alaikum kuma kace wata falala kaza kaza ko ita duk wata ni'ima na cika ta wannan islam addini shine addini shine ne malaka ke cewa duk abin da na addini babu shi a sakar wannan aya malaka ce falakum dinu a yau malaka ke tana dare yace a yau kina zamanin shi ba ba shi ka duna ba yace a yau duk abin da babu shi sakar wannan aya malaka ce a yau ba zai zamto addini ba addini ba ne mutum shi don na kirkira bayan wannan aya ya ce bai zama addini ba shi saboda mutum malaka ya faɗa da ɗan bida shi ke neman ma'anar bida ko zama da shi kai don yanki alaƙa ɗan bida imam malaka ta ce a ko ka ya ga karama ba shi haka malaka ce ya ga karama ɗan bida ya ga ba ya ba shi bai buƙatar ɗan bida bai mu mutane ke nan bida ba zai mai ɗan gaske dan bai bida tun addinin Allah ne faɗa ne da addinin Allah faɗa ne da addinin Allah daga wanda ya ku kashi ka tarayya da wanda Allah shi ga wanda Allah ya koyi karatu da ya sa ku hanya ga wani shi mahaurin da shi kuma shi karshe cikin annabawa ma sai wani ya zo shi layin shi shi ma ki shar'anta ga na za a yi ɗauka kaza za ka za shi za ka ga za ka ba ki za ka sahabi ɗaya ɗaya ya wani ishtihari ya wata ibada ko ka zo sahabi ɗaya wani irin lalace kaza kaza ba kaza ko sahabbai ko tabi ko tabi tabi hasan malik ba irin zaka imam malik ko abu hanifa ko shafi duka wannan ba zaka wani wuri guda yin ishtihadin wata ibada ta kirkira su ake su gurin fahimta ishtihadi kan wani hukunci kaza ya halitta da halitta kaza kaza amma wata ibada ta musamman ko zikiri ko sallah ko azumi da abin ibada bayan zaka wani malama sun sun kira sun ishtihadin su ba wanda ya ci kuma suna hada da shi ba zai addini zama kuma kakara da hukun kowa in ɗora rawani da mabiya ya ce ka za ka mata yi Allah shi rai da mu da haka kenan addinin Allah ya cika dai addini ne al-yawma akmaltu lakum dinakum a yau na cika muku addinin wa atmamtu alaykum ni'mati na cika muku ni'imata wa raditu lakum islam dina na da muku musulunci shi da addini kuma sai yake cewa sai sabu kenan wa am wa ma damatul masail ad-diniya ƙarbuniyar alhazar nahu ya ce matuƙa matsaloli na addini an gina sa irin wannan tsari da muka ambata kitabu wa sunna wa ma damar asar da zai yurje wa ilayin inda ta haku ma'aluman matuƙa asalin tushe inda ake komawa lokacin rigima za a yi nasu hukumci an san shi shi da ƙwararren sunna ko ko da haka ce fala ma'ana na ƙatala wala majalahu na ka ba wata ma'anar saɓani ba shi ma da wuri da sa ina ake raba rigima mun sani ƙura'ani da sunna matakan sa ka mai abin da ce ya koma can a samun wara ƙala Allah ta'ala wa inna lalina khatalafu fil kitab la fi shikakin ba'id lalle wanda suka suka suke sabani kan littafin Allah kin san bashi sun ce suna cikin sabani ma'ana su nesa da gaskiya yace wa qala ta'ala fala rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما الله ya fara rabbuka Allah yana rantsuwa da ubangijinka cewa mutane ba za su yi imani ba la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum sai sun yi hukunci da hukuncinka yace fi ma shajara bainahum cikin duk abin da ke tsakanin su ai mutum an kace kaza ne kai da wannan ne da wancan ne da me ne ka rima hukunci da abin da Allah ya hukunta dole in kuna son gaskiya nan ne waje maraba yace bayan su malaiku dutse an musu maharajan bi maqadin idan ka zo ka yarda eh qur'ani ya ce sunna ta ce ka ka ga wuya mana ka da ka da ka amma baka yarda ba a ka aiki da hukuncin Allah kuma ka mai kauya ka yarda haka ne dai sai ka da shi ne daidai shi ne daidai idan ka mai kauya kuma ce ba a samu su mala jirfi an fusi maharajar ka samu kumci damuwa da hukuncin da Allah ya sharanta a ranka sai ka mai kauya gaba daya zuwa ga hukuncin Allah shi ne imanin kuka cika sai ke cewa ala zauri hajjil kawai akan hasken waɗannan ƙa'idodi na madogara ta addinin Allah kitabu sunna kan wannan hanya sara sahabatu min ba'dhum haka sahabbai suka tafi haka ɗan bayan sahabbai kan tabi'in min al-qurun mashhudun laha bil khair na daga zamunna da aka ma shaida da alkhairi zamunna ka shaida da alkhairi uku har nasal kuma da zuna zuna kuma da zuna nuna ko kenan zamun da ciki da nabi na uku kai uku da aka ce wanda aka ma shaida haka waɗannan al'umma haka suka tafi kan wannan hanya ولم يقع بينهم اختلاف بأسامير ونساقاني بأسكانوسو illa fi masailin ma'duda sai cikin yan masaloli yanda kana kana kirga su kana kirga su zaka zaka zaka zaka zaka wasu masalolin kididdigagu ana iya lissafa su yace kana marji'u at-tafawut fi bahr nusus kuma wannan sabarin nasu makomashi fa'inta ce ta nasi ya ce kaza kai ka fahimta kaza wannan ya ce kaza fa'inta ce akan nasi ba ko ne kun suke aka ba wa anna ba'dahum kana ya'lam minha ma ma yakhfa 'ala ba'd al-akhar sai ga wani ya gano abin da wani bai gano wani kuma ba kwatsa ba gani wani akwai abin da ka gano a wani aya wani kuma bai gano ba zai muka ka misali lokacin da umar bin khattab tambaye sahabbai me za ku ce kan suratul nasr ibada rasul wal fata me take karantarwa ko ko ya kawo inda shi kun kawo shi da Abdullah bin Abbas yace tana ba da labarin Rasul sallama lokaci yayi yace ni ma ka fahimta akwai wannan kai wannan wannan fahimtar abin da wannan daban ne kuma yace falamma ja'a imatul mazhab al arba'a lokacin da waɗannan malamai na waɗannan mazhabobi guda hudu su ma da suka zo bayan sahaba tabi'u sanan man qabalahu eh suka ba hanyar jagorori kafin su kenan suka ba hanyar yan gurbin su ma Abu Hanifa Shafi'in ne Abu Haruna bin Malikin duka da wani guda hudun su ma suka ba hanyar yan farkon illa anna ba'dahum kana aqrabu ila sunna illa a cikin wannan guda hudun wani ya a cikin zaɓo ne yi saura kusa da sanin sunna alhijazi alazi na kasar fi muhammadin sunna kam hijazi mutane sanin makka da madina sauransu wanda an samu da mahadisi a wannan karkara a ɓangaren kin hijazi idan sama da sauransu kenan suke suka raya a nan ya ce malaman hijaz sun yi yawan malaman sunna a cikin warwacin asar asar da masu rubutu asarin tsabbai ma an samu a cikinsu وبعض وبعض وبعض من الاخر wani bangaren kana karbi da ra'ayi sai ra'ayi ya musu yawa ya kawo iraqin alazin ka kallafi mu hafsa sunna yace kamar me yake mutanen kufa da basara mutanen iraq kenan su a cikin su mutanen cin da mutanen iraq kenan irin kufa da basara a san burane na malamai amma a wancan zamanin su a babu sahabbai masu yawa irin yadda yake a hijaz shi yasa kamar abu hanifa da kirkin wajen ne za ka ra'ayi yana samun yasa kirin suna a samun ra'ayi ya ce su a cikinsu an yi samun ra'ayi a ɓangaren su don mi rashin samun sunna mai yawa a wajen su shi da kenan ra'ayi yawa a wajen ɓangaren mutanen iraq wannan me aka ce kenan wani shine sababin da ya kawo kace ga aka samu wasu mun karanta nan cikin gatar da suka sallah wanda imam shafi ke ta amr ibn hanbal antum alim bi sunna wal rijal minni ka hayna sanin sunna ka hanyar sanin mazajen sunna duk da kaga sunna ka gaya mun inji haka mun dawo shi ke ne tabbatar da yayi ya tabbatar da yayi sanin mutanen malaman sunna da tare tare sunna yayi shi ya can gani da mun lokacin da gani sai ake da ita kake nan su da haka bane na ra'ayi a rishin san abin ne to idan babu baka nasi malamin nasi zai zo wani abu da wani hukunci ko na kaza a ibada ta ya zan yi ko na kaza na aure ne ya zan yi kun bar nasi to anan ne malamin sai ishihadi ta yi ishtihadi sai ta wani abin arhe kaza ne ko yayi ko bai yi ba ko halakka da kaza ko kaza aram ne ta wannan abin da yi bai da nasi kan wannan matsala sai aiki da ishtihadi to wannan yakan shi sa abun kaza ba ba abun da yake ce ma yake ce ma Abu Yusuf kakka rubuta da abin da kaji na hudu ka bar rubuta ra'ayi ne iya wayo na wani ra'ayi kan ra'ayi kaza ne nayi daga ba an gano wani abu in bari kuma ka rubuta ka ce abu wani ba ce ta ce kakka rubuta da abin da na hudu kenan irin wannan makaranta a baya irin misali makaranta a baya wanda sahabbai ne an zo babu nasi ana hukunci kowa ya faɗi nashi da kare bin abbas da abu horera da wani abu salama aka zo da ibn abbas kowa fahimta ce akan magana ta mace idan an zaki mana mijinta ya mutu sai ta ayu kasa da wata hudu da kwana goma ya za a yi wani ya ce a kunin gaskiyar magana abu abu huraira mai aka ce ɗaya cikin sahabbai abu salama ya ce shi iya ga wannan hukumci kurin inda ya ta'ayu inda ya ta'ayu kurin ta tsare abu labina ba zai ce a'a ko ta wani wata hudu da kwana goma ƙasa da shi ta'ayu baiwa ta ƙare idda shi ta cika shi ta abin sama tsakanin abu salama shi ta biyu ne ɗan zaɓi na ofin ba ta musulama da wancan umar musulama na hamza bin auf ne tabi ne bid'a da musulama amma yama bin abbas hibrul umma alama sabon ma cikin malaman su amma ya ga nasi ne dan nasi ne ba mu nasi karara ibn abbas ce ba Allah annabi ya ce fa inda shi ce amma ya roki a wannan magana ba ka wuce ba abu hurairah ya zabi yace gaskiya ne na gobe bayan wani yaro na gobe bayan yaro ra'ayin yaro ina kan ra'ayin yaro ita goma ibn abbas to amma yadda ce rasu babu nasi to yanzu ya za a yi a ta tura cin gida a kan su umu salama radiyar ana amu salama ga abin da yau kana a masallaci tsakanin abu salama da abu hurera da ibn abbas ga abin da aka yi ta wani masana ga sulaiman da aka ta kama sun wance wance mijinta ya mutu kwana arba'in da mutuwa ta aihu a nan manzana salama shi da kanshi ma ya mata al'adunci aka ɗin al'amma ba an gane ba kare na ba nasi da kowa yake da ra'ayin shi amma da nasi ya zo an kare ga ya mun ga bukan sana da abdullahi bin mas'ud iya matsayin shi imam kufa iya zaba ne ɗan tawaga ne suka zo daga nesa suka zo suka yi fatawa kan a wajen wata an yi rasuwa aka yi wata an ɗara ma'armi ba a kwanta ba bayan saraki ba mun yi mutu ya za a yi matsalarta ya ce ban sani ba me matsalai sani ba suka koma bayan ce wata suka sake dawo ba ƙarshe dai sai to ma ba sani to za a yi dole a yi shahadi haka za a ranna dole da kada dole san da kawai dole ba ta matsayi me za ta yi idda za ta yi bata idda gado ne bata gado ya zai mu magana sadaki dole a yi magana ka anan ya bukata a ran dole a yi shahadi ce ma wurin shahadi babu nan sai karara a wurin da ake da wasu da wasu da suke adiba nan adiba nan din gaskiya ne a gani na dalilin aya kaza dalilin kaza dalilin kaza sai an kawo hujja waccan ta baya meye hujjar ta ibn ta yaro ta ta yaro Allah ya ce ulat amal ajrun ahli ayyan alhamdulillah Allah ce ko sai ba ta aye amma shi ya dauka a take ne dukkan aye duk idda ce kuma haka annabi kuma kenan inda inda idda ce aka yi ba kare ko ta mutuwa ko saki mace ta aiki ta kare idda wancan ta bayan mutum magana bayan mu wuce ba kenan wannan ibnu mas'ud da aka zo suka ce ke dole a yi a musu bayani ya za a yi kaga nan ya bukatar ijtihadi bai nasi ya diba ya diba ta shi gaskiya abin da ya gani wannan mata a ba ta sadakin mata ɗan uwanta gorori ko ɗanwa in aka ba ta tama a ba ta sadaki don bayan ka sadaki ba ya ce kuma ta ci gado kuma ta yi idda ta mutuwa ya ce wannan in na daidai taimako da wannan kuskure da daga kaina ne Allah ka wata iya tsari da lokacin da na fatawa akan ma ma kalbi da siya cikin sahabbai ma iya zama ne ya ta shiru ita ne hukuncin da kai annabi sallallahu alaihi wasallam akan akwai babbar abin da washi a cikin mata al'umma mace cikin mace bar abin da washi haka aka yi an arme ta ba yanka sadaki ba ba a kwanta ba mijin ya mutu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a ba ta sadakin daidai ita la shakar wala bakas babu dadi ba kari kuma a bata gado kuma ta kuma ta yidda ya ce alhamdulillah kinan masu gawo a takaice kinan sahabbai bisa tsakani haka haka da haka da ra'ayi a in ya zo ya ishadi a mulkin aka ishadi in na ya zo shi kenan ƙari kinan sabanin namu ne ya ce kenan wa'annan za ka kiran magabata wani guda hudun su ma sun fi sunnan yan warko illa wasu ba su da sunna da yawa ya kama misali irin mutanen iraq ya ce me yasa ya ce litana'i diyarin an amman zai wahayi domin kufa ta yi nesa daga masauka wahayi a madina shi za kenan sunna a can ba ta da yawa ya ce ba zala hahu la ila'imma haka sami mafi wasu ilmi wannan malaman sun ba da bakin iya ikonsu wajen neman gaskiya ya ce fi ta'arifin nasu bi hadar dini sun ba da iyakar ikonsu wajen sanar da mutane da wannan addini kwarai sai ya ce wa hidayatu bihi sai mar kokarin su wajen shiryar da mutane akan wannan addini wa kanu yanhauna an taqalidin kuma suna hana a mustaqalilanci kun naga wani ya ce kurin ba dalili sun hana wa yaquluna suna cewa ma la yajuzu li ahadin an yaqula qawlana mun ga an yarifa dalilana kamar ma abuwan baka cewa suna cewa ma bai halitta ga wani an ya kula kaulana hudu maganar min gairi an yi halifa dalilana ba tare da sun dalilin ko ce mun ce a me kaza me dalilin kaza da ga mun yi in ba nan ne daga baya wuri wannan abin da ya nisa da yawa ne mun ga da tawon kamar farko wannan haka da imam malik da mutum malik da abin ne hukunci yace kaza kaza ne ya kama ga madogarin shi imma kama wata aya ko ya kama wani hadisi na wani zama ko ya kama aka na sahabbai da shi da rice kaza ne ga dalili ya huce ya haka yau haka bane shi dai ga dalilin shi haka suke sauran masu dan zai babu alwala aka babu alwala kaza kaza wajibi ne ya kama dalili ko aya ko hadisi haka suka tawo wanda gaba yana abin shi ga wannan kuke gani da nan tauhid fiqh wanda yayi mai kwalluwa zai gani abin da ciki yayi mai ilimi da yawa a takaice da kenan wanda ya ce sun yi iyakar kokarin su wajen shiryar da mutane da wannan addini kuma sun ce kawai mutum yi hudu maganar su bai san dalilinsa ba wa sarrahu sun bayyana karara anna mazhabahum kul hadisi sahih mazhaban su shine hadisi ingantacce shi nasu ba bisa namu daban malika daban shafa daban ba su da wannan yace li annahum lam yakunu yaqsidun an yuqalladu kalma asum sallallahu alaihi wasallam domin su ba sa so ba su ne akwai koyo su irin yadda ake wa wanda aka tsare da kuskure annabi sallallahu alaihi wasallam haka sai da ka ba manzana da kaɗan zai magana ko ce abu kwan su ba su yarda haka ba ba su yarda haka ba ba su yarda ba ta kaliganci irin da a manzana ne ya ce an kare kwan ya ce bal kana kullu kasadihim an yu'inu nasu ala kan hakamillah kurin mun wasu gaba daya suna ne su taimaka wa mutane yadda za su fahimci hukumce hukumcen Allah shi kuma mun wasu ba ce ni na bane ba ni ka bana na ne dai a mun wasu kenan illa annan nasa ba'adun kad fatarat himamuhum illa bayan su muce mutane yan bayan su himmasu ta mutu ta kare fatar fatar gaba himmasu ta yanke fatarat himamuhum himmasu ta yanke wa da'u fata za'imuhum niyyas ta rauni sun yi rauni wa taharrakat fihim garizatul muhakkatul taqlid gariza dabi'a ta kulkul takalin takalilanci wa a ce na kurwa nake bi wannan wannan gari da ke sai ta yawo sai aiki a cikin kurin ne ra'ayi na wannan ke bi kurin wannan ke kwaikwayo daidai ba daidai ba kurin kurin wannan da shi shugaba na wannan abin shi ya motsa ya tasiri cikin yan baya fakatafa kullu jama'atin minhum bi mazhabin wa'in kowace mazhaba sai ta wadatu da mazhab kowace jama'a mugana mazhaba ma'ayana wannan kun malikawa ne wannan shafa'awa ne wannan kuma zuwa ruwansu ko hanafawa ne wani abin sai ya yaɗu cikin al'umma yanzu rufi wani ƙulu alai zai bi wani maza mai ta ce mai malikiya ta ce kuma da shi zai dogara haka ‘yan baya abin da ya sami suke wai ta'azzabu lahu zai ta'azzabarci kawai na maza mata shi in mai ta ce kudin shi ne daidai ba ruwan shi a maza mata damar zama maza mai shi ba daidai ba ne ba haka suka yi ya ce wa ya fito da kullum ma'uti min kowatin fi nasarati kuma wannan musamman da kama ana abin da ya rike zai baki iyakar shi da ƙarfi shi wajen karewa da ra'ayi da magana da wane ne zai ƙoƙarin kare wannan mazaba ta shi ayyana ce ka wa yanzu da ƙaunar imaman manzan ƙaunar share zai ajiye maganar limamin da ya kama a matsayin magana na annabi sallallahu alaihi wasallam suna share kamar Allah ya ce ko annabi ya ce in zai maliki ce an kare ko shafi ya ce an kare ko abu hanifa ce an kare haka zai ajiye matsayin mazabin shi ولا يستجيد لنفسه أن يفتي في مسألة بما يخالف مستمعه إمامه بي هلتا ما كانش أنا أقول بي بي هلتا بي هلتا ولا يستجيد لنفسه بي هلتا ما كانش أن يفتي في مسألة بما يخالف مستمعه إمامه بي هلتا ما كانش يفتوى akan kowace mas'ala ce kowace mas'ala ce inda ta saba mana mamun shi bai wa bai bai bai bai dai kamar ga haramun ke mana shi bai halitta ma kai shi bai yin fatawa da ta saba mana mazhaban imamu ke shi ko da gaskiya a mu malikawa ne ko haka ne eh ga nasi zai akwai aya ga hadisi amma mu malikawa har sai ta ba a rabi zama ya ce eh haka Allah haka aya hadisi haka amma ce mu malikawa a jan ga inda yake kaga shi bai lalace kenan yace wa qad balagha al-ghulu fi thiqati bi hawla al-a'imma yace kai abun ma shishiki ya kai gaya huce gona da irin ya kai gaya fi thiqati bi hawla al-a'imma wajen amincewa da wannan malaman cewa ko mutu dide ne hatta al-qarfi malam kanci ke malam cikin malamai ke cewa kullu ayatin aw hadithin yukhalifu ma ali ashabuna huwa mu'awwal aw mansub haji alkarfi cikin mani malaman abin abin shawa masu kai da abin ciyayi wannan karfe ciyayi duk ayar da ta duk aya ko hadisi ya saba mu zaban mu in ma za a mai tawili ko an shahi ayi ko a jisa kurin su suna nan kurin kenan ba illa su zo su wani abu da saba masa ba su da ban saba mata to ko masu kai ne ko da mai tawili ya daidai da masa ba su kaji manya Allah ga wasu yace wa bitaqalid والتعصب للمذاهب wannan takalidancin kurin na ga an shi aka ce jagor makawo da karkatan kan mazhaba faqadatul a'immatu hidayat bi kitab sunna sai al'umma faqadatul al'umma al-hidayat bi kitab sunna daga wannan abin ne al'umma sai ta rasa shiriya ta qur'ani da sunna wa hadatha al-qawl bi sidad bab al-ijtihad daga nan wata magana da ake yawo da ita ai an rage ko ijtihadi ya huce shikenan sai malaman sun huce ba mu ganin ijtihadi ko dole ka bi baka da naka baka kaza kaza zo kai ijtihadi a gano daidai ko kuskure a dole ka bi an hulko kuran daga nan wannan abin ya ru wasarar shari'a bi aqwalu fi ayi aka mai da shari'a ita ce maganganun fuqaha ana man shari'a da halakar haram ne kace mai malike ce mushafi ce da kaza ka ce zai duka da aka talibta kaza ba ruwan shi da aya kuma duk sunna a ya game da mazhaba maganin malamai su ne shari'a da zaman kanta wa qawl fuqaha hi shari'a haka maganin malamai su ne shari'a kur dutur in san halatta halal in san ta haram kuma kowa da shi wa utibira kullu man yakhruj an aqwal fuqaha mubtadi'an la la bi aqwali wa la yutabiq bi fatawi sai aka mai da suke ɗaukar duk wanda ya kusa daga maganar wa'izin malaman don kara a nisa ba su ta ɗauke ka mabutari a kai ka zama ɗan bida'a wala yi su da wani ba a da da maganar ganin da kai inda ka saba wani malaman wala yi su da fatawa duk fatawa da kai ta kayan wani saba malaki ta bai man bayan saba malaki a in shirme ne ko ya bar hanya kura duk fatawa da ya ba da ita haka suka mai da abu ya ce wa kana min masa'ada al-intishar hadhihi ar-raj'iyya ya ce abin da ya taimaka mu ya kula wannan ruhi na koma baya rajaiya mana abin da koma baya abin da ya yi wannan ruhin makam bin makam wadda aka niya min insha da madaris an samu hukumomi sarakuna ko ne mai kuɗi ne kurin ba maliki ne sarki ne ba maliki sarki ne ba shafi sarki ne ba halifi ko ba hambali to kowa cikin wannan sai zo gina wata makaranta وكثرة التدريس فيها على مذهب babban makaranta yayi da kurin ba abin da za a koya sai mazhaba kaza wanda yake bi ita kurin za a koya a mazhaban mu'ayyana ko mazhaban dan kuma wajen a yi kan makaranta a wata mazhaban mu'ayyana ta malikiya ce shafiya ce kurin a nan ba ka ta kurin addini ya wannan kurin haka suka kai fa kana zalik wannan abin da masu kuɗi da sarakuna suka kai gina wurin karatun addini kan mazhaba shine min asbabul irtibar a tilka mazhab shine sababin da ya kawo kaga ayyuka kowa ya rike kowa ya rike tashi wal israf al ijtihad da ba da baya ba mu ganin ijtihad da abin da dole ka koma can kuma sai ba ga ka ba ka fahimta ya ba ka fahimta muhafazatan ala al arzaq allati rutibat lahum wannan kuma yin shi haka nan don kiyaye albashi don biya aiki hukuma sai makaranta za a gama za ta malikiya mai yin wannan ra'ayin dole shi ne za a biya wanda bai yadda ba ba shi ba samu albashi magana ke haka ne kun zaka koya ba wani abu haka ba duk ilimin abin da gano saban haka ba kai ba kenan wanda ya ce abin da kenan abin ya ci gaba kenan su malaman masu koyawa kiyaye albashinka ka aka rasa biya dole ka yi haka nan shi ya kawo kenan suka tsaya abu he ya don kiyaye wannan albashin da aka ba su ya ce ya kawo misali ya ce sa'ala abu zura shekhu bulkini abu zuwa ke malamashi bulkini tambaya ita gata malam ma ta kasiru shekhu ta ƙiddin asubki an ishihad ne ya kawo malin sananne shaidin asubki ya ƙi yin ishihadin matsayin ya kamata a ce iya ishihadi me yasa ya ƙi ishihadi mana biyar da ba ya ke mai ya ke mai abu zuwa ke ma bulkini tambaya wakar su kama da wakar su kuma da alatu abin ishihadi ne ya cika babu shi ne babu abin isnadin ne shi yasa bai yi ba fasaka ta bulki ne bulki ne shuru bai ba da amsa ba ga abu zura sai shi abu zura yake maidawa bulki ne magana cewa ya ce yin tafi kada abu zura fama indi annal imtina an zalik ni a waje na abin da na fahimta ba abin da ya hana shekhu su biki yin ijtihadi da ire-iren su illa lil wazaif allati qad qaddarat fuqaha ala madhhab al-arba'a kun ina ga sai dan aiki da aka kaddara ake ba fuqahawo akan wasu kiyayen mazhabar guda hudu sai mai wannan ra'ayin ne za a ba aiki ina ga kiyaye wannan aikin ka albashin ka aikin ka shi ya kawo aka ce aka yarda babu ishi hadi ni a waje na haka na fahimta in ji abu zo a jama'a dukin yace kuma wa anna man kharaja an zalika duk wanda ya huta daga wannan tsari nasu lam yanulu shi'un dal ya zama komai daga cikin albashin su wa hurim alwalad alqada wa mutana nas min fitahi za haramta min alqalanci baka alqalanci kuma za hana ma maka fata ba za hana ma maka tawakka tawakka fata aiki to ina kace wannan to wani su bata lalle bid'a kuma za a ce mai dan bid'a ne ina ka sa usul a wajen da ka sa a wajen su kun ga dan bid'a ne ka sa wani malaman yace kenan ni a gani na kiyaye albashinsu ka hana hana ka alƙalanci hana hana mafatawa a ce ka dan bid'a ne ina ga wannan dalilin yasa malamai suka tsaye da cewa babu ijtihadi faftata min bulqini bulqini ya dariya kenan bai da mu shaka ne wa fa kawai zaka ce gaskiya kenan haka ne gaskiya magana ka wani abun shi ya kawo malamai sun tsaya sun ce ba malamai sun yi ijtihadi dan ka kiyaye albashinsu kiyaye aikin su ana ba fatawa ka ce kada bid'a ne ya kada kuma kai mai kauya ake masa malikiya kullum ba komai yan malikiya ba komai shafi'iya kowa ne akan dashi yace wannan abin ne sai yake ce sai sabit wa bil uquf ala taqlid wa faqd ijtihad bi kitab wa sunnah wal qawl bi ijtihad bab ijtihad waqa'at ummat fi sharr wa balad yace da hawa zama akan taqlidanci da barin shirya ta ƙur'ani da sunna da hudar cewa an rihin wani shahadi da wannan ababe waqa'atul ummatu bi sharrin wal al'umma ta hada cikin sharri da bala'i ko me kuma ra'ayi ko addini ya lalace wa dakhala fi jur dabb allazi hadara nabi rasul sallama al'umma ta hada cikin ramin damo da annabi hana shiga cikin shi annabi hana kashe mana ramin damo da ce za ku shiga za ku bi hanyar yan farko ko sai shiga ramin damo za ku shiga na na kai ana siffanta damo da maciji yanzu zama yake zawa wanda ya san damo zai zo gidan muciji na kace muciji na kace zai zo yawa damo barazan shi fiye da muciji fiye gida shi fiye gida na muciji sai dai a yi shiga ta zai yawa damo barazan na wuri bashi tsawon tsoro damo ya tsere shi su muciji ya shiga kira ta ke tayi mana kira zalimci kuma a takaice kina takaice kina al'umma ta hada cikin sharri da bala'i yace wa kana min athar zalika asalin kenan asar gurbin tasirin da wannan irin wannan ra'ayi na hanasa na hannun shahadi da tsayawa kan abin da ka isko na wannan mazhaba babu mana kula da sunna kullum an ce kaza wannan abin da da abin da ya kai al ikhtalafat ummat shi'an wa ahzab al umma hita hita saba kungiya kungiya jama'a jama'a kowa na shi daban gari daban daban zakwai da na dimmi makaranta da ta ake ma muna mutanen ba ruwa malikawa ne mutanen mutanen wajen ina ne shafawa mutanen gusum hanafawa duk suka raba abun kuma da kai ne babu da tayi suna kan haka shi ne kace yan da har za a yi magana mutanen ba ruwa to idan ta zama idan ta zama shafawa dan imam malik bai zo bai zo afirka ba shi bai bar saudiya bai bai ba amma imam shafi shi ne zo afirka ya zo masa za ka kabarin shi a masa amma ya ce ma maliki fi jadid fil qadim ga shafi fil qadim fil jadid mai maliki fil qadim lokacin ya yawo wacce karkara ta hijaz ta ina ta iraq ya yawo iya da fatawa daga ba da ya zo zama a masar ilimi ya game gama na ko ina ya sake fatawa ta ce fatawar maliki shafi fil qadim kenan kayan yanzu batar zamna kuma da ci fil jadid kenan sabuwa kenan bayan komai ya kammala yanzu ya diba zama fatawa sabuwa to kenan imam shafi shine yazo shine yazo abu afirka Allah ya zai ya ce zaman to kenan mutanen afirka su ne shafawa ba malikawa ba duk wannan su ne magabatan gaba daya babu wani wanda ya ware karkara kaza ko yin gari kaza su ne nawa ku zo mu ba shi da babu inda amma abu da ku zo mu hannufawa ne babu babu da ta'ida ta babu inda gari ta yance malikace ku zo mu nan malikawa ne ku ne ku nan nawa ne malikawa ne ko mutanen gari ko kaza kaza ka ta almajiran shi babu inda ku zo ku malikawa ne ka ta almajiran shi almajiran shi imam shafi hannun imam malik ya ga da malika ba daya imam shafi gaban imam malik zamana mota tun gaba ɗaya da cikin kwantar yake kwana tare ka sun mota yi gaban imam malik almajiran shi ko amma da fadin shi inda wannan ne ya ce kenan shi ma sai ba maliki kenan ko mamu shafi malamin al'ummaji mamu shafi wannan maliki haka zai ta karu su haka suke masanin ilimi tsakanin su ku ne daga baya karu aka raba su wajen tsaye ne kuna ka gane ba ni ka samu ba ni ka samu ba ni ba su ba har almajiran su ba wani wani wani wani ba ruwan su cewa nawa ne hatta almajiran su za su fatawa cikin almajiran su kada wani nasi na sunna ya ce a wani ba shi ba ni shi shi ke haluka mun karanta an imam malik ya fatawa an mai tambaya kan tsaye zuci ya ce a babu shi a cikin cikin almajirai almajirai sun ɗaya ke ɗaya cikin almajiran ibn wahab sai ya kusa ya ce imam wani magana da kawai da ta magana sai ya totsi na hannuwa ga hadis ya ce wani ga min shi ya zama da san an wani an wani an wani ga min shi ya ce gaskiya wani magana ya san mutanen ta mutanen ƙware ne sai da ta fitar wani abu ne ta fitar juna ba ta fitar juna hadisin mai ba ba ta fitar juna hadisin mai yau na ji shi wani gaba imam malik ta ce wani fitar da wani hadisin amma su ce ba kuma yake da lokaci ma sai ƙara kan nashi aka ci gaba ke su ba magana ba magana nawa kowa yana magana gaskiya ne me daidai me daidai me ake shi gurin addinin Allah ne ba wani bishi addinin Allah ne ne man daidai ne to balle a ce gari kaza almajirin ka ma na kansu ba wanda ya ce ku hiri da ku Allah shi da mu duka yace a nane ya ce kenan wakanin min athar zalik daga cikin guraben abinda wannan abin ya bari a sabanin al-ikhtilaf ummati shi'a na ahzab al-umma ta rabu kungiya kungiya ga jama'a jama'a hatta innahum ikhtalafu fikum at-tajawuz al-hanafiyya bi shafi'i har ma aka samu sabani hatta kai ga arme yanzu ana sabanin hukuncin arman ba hanafi ya iya arman an iya ba ba shafi'i ba hanafiya me nan magana kurin mas'alar su shafa'awa suna cewa ana mumin insha Allah to su kuma hannu ta ce a a kalmar insha Allah kiran kana shata ma zaka suka ce kurin baka da kiran baka da imani sai har ba su ce to kenan suka wa shafa'a hukuncin rashin imani to amma me an haka ce ba a ba ba armar da ba shafi da ba hanafiya kenan kishe shi zaman daga ba da malamin ƙwararre ya ce mufti sakalin aka mai suna mufti sakalin cikin hanafawa ya ce to shi yaga ya halitta shi ba shi ba hanafi ya armar shafi'a me hujjar shi tun da musulmi a armar halitta kada tana da kitab da kira kanka urani ba da imani tun da halin tsarin ma halin kitab kai musulmi kai ma halin kitab kenan musulma ce ba ba da halin kitab kenan eh lalle wani iya nan magana sana ya tabbatar da ita ba iya bada ba iya bada ba hanafiya ga ba shafi'i bun goshi amma mun yi matar su mun yi almama ce ta su hana ba suke magana da abin ya iya ga hanafawa suke da matsalai su ba su yarda ba a ba da ɗiyarsu ga shafi'i amma su suna iya ba shafi'a tun da kana alama halin kitab kodin wai kan magana cewa ba ka cewa nan mun insha Allah ba kodin kan su ce mu to su za ka kalma ko masu cewa an ka ci ko an mu'minu ko matsala ce kuma sarori ana wani ko kafirin kuma wata ruwaya wannan har ina ga wannan malamin mai yawo da mudina kana ruwaye ko dole ce ni mumuni ne kawuri ne bai imani sai maka ta kai mumuni ne kuma ta fahimta ce na kalbani kana mas'ala cikin sirrin shi mas'ala wata rana daga tsakanin ibn mas'ud ne da da mun sunan khawlani an hadu a bagdad a kufa a kufa na ga ana tattaunawa ta ilimi ibn mas'ud da sauran ahli ilimi ɗaliban ilimi sai abin suna haula ne ya zo shi bin mas'ud ya tsaya kan cewa mutum bai ce ana mummuni kuran kamar iya kamar akwai ta zaki kamar ka tsarki kanka ne abun an san bin mas'ud kuma abin suna haula ne tabi'ai ne tabi'i ne don bigan wasu sarrafa kace daidai farkon iya da abin da wuri an ce annabi musulmi bai gaishe bane ji amma ya ce abun abun abun ce a ya ce ana mummuni kuran ce an zina min imanin kurum ba san gaba ba ya ce kenan kace kenan aljanna ne ta abu sun kuma abin da ke gaba aljanna ne da an zikun imani ne amma aljanna musamman aljanna ne mai Allah zai gaba amma an zikun min imani ibn musul ya ce me ya za a kai mana kamar ya ce to zan tambaye kai masa wuri manzala yana rayi mutane kala nawa ne kala nawa mutane ya ce minkum min ummikum kafir ko akwai akwai mummunai waka hore akwai muna hukari uku zuwa akwai na uku ce wani su ne to kai a wani bangaren da ke sai da kayan shi ce ya wuni haka ne haka ne mutane kada abu da na alƙalai mummunai ka hore muna hukari kai na kake zo da heko wacce alamun tsari da kuskuren malami ga kuma da kashe musu ya yi da bukata wa fusa na kalami ya ce me ni na san kaina hidan ni ƙarya kunna na cikin imani ya ce ya ce ya ce na lahi na cikin imani kida ya ce kaza ce ne amma ni na san kaina me ya zuciya ka yace na san rizqu ta imani ne ko yace kai ka ce da aljanna ne yace a musamman abin da ke gaba amma ni mutu ni da aljanna ne mutu da mutu imani kenan amma musamman musamman abin da Allah ya dina amma to kenan irin to su a wajen su kenan shafawa sai su bukka cewa mu mun ne yace insha Allah to wannan magana ce ta insha Allah su kun hanafa suka ce a babu imani da haka an wanta ba ba yi ba ya ce faƙala ba adun layin su baiwa albarkaninsu da an na ta shuk domin tana shakka fi imaniya ta ba shafi a tana shakka imaninsa ya ke nan baiwa ke da albarka kuma da ya gajiya kuma don su hannu ba ta suke masu ko isa sabko zai ba hanafiya nabi zai sabko ƙashin zamanin sabko mata ba ma na hanafiya zai hanafiya zai ko isa sabko hanafiya zai su ne manya وقال اخرون وسكم سكتي يسيو قياس على ذميه تو كان cikin hanafa mun kace ya da arma qiyas ala zim ala zimmiya tunda qiyas suka tunda ana arma mata al kitab kai mu aka haramta mu ba da mu ga al kitab amma mu haramta mu arma ta su akan wani suka halitta kenan ana iya ba shi ba hanafi yana iya arma shafi'a mace ta ya ci su da su da ne musu ba da hanafa ya ce musu ba ba shafi'i da su musamman yace kama kana min asar zalik irshad bidai wani abu ya zama shi ne sababin yaɗo bidiyo a cikin al'umma wa ikhtifa ma'alimin sunan da abubuwan suna suka bace kuna an koma ra'ayi kwana wa khumuda harakatul aqliya duk wani abu da hankalinka an mana wuta gama ce wuta ta kwanta an wasa aiki da hankali kuna mutum biyu ki kuna shi bai nashi ba ka ke naka kuna an gama an kare kai baka da wani bincike naka ka duka ka a kurin biyu zaka dole ka bi sai ta kalilanci kuna wa waqafu nishatil fikri duk wani nishadi na tunani na magana bincike kaza ya kaɗe wani nishadin babu shi ya ce wa diya'ul istiqlal ilmi da yanci mana yanci na ilimi na bincike na ka heto zata babu shi kenan al'amur alladhi adda ila da'af shakhsiyat al-umma wani abun shi da al'amarin da ya kai raunin al'umma ta musulmi kanta shakhsiyat al-umma mana al'umma ta musulmi ta rauni gaba daya wa ahqada al-hayat al-muntija al-muntija sai ya hana al'umma musulmi ta rasa rayuwa mai production mana mai hudu wani abin kuna kuna tsalla ce kuna ba ku duk kwamina da yi kuna wa ƙa'ada biya an sayar wani hud sai ya zama da al'umma hanya babu ta hiya balle a zabar a wani abu kudin kuna nan kun lalace kudin ya abin da kuka suko kuka da tanu kuma ka zami ba wani bubuwan fahimta ba wani fahimta ta mu kuna idan abu kuna ya zama ta kiran babu ta hiya babu ci gaba wa wajen da dukhala bi zalika sagarat yanfizuna min hada samin islam ta wannan addukhala wanda suka shigo addini dan sai banna sai suka samu sagarat suka samu ta wannan hanyar suka samu kowa shigowa daga wannan kowa ta tuna ku ku ku bincike ma'ana ilimin ku ya tsaya ana yayin da ku gano komai aya ko hadisi sannan suka shigo yunfizuna mina lasim islam daga wannan kowa me sakrat kowa daga wannan kowa suka shigo suka shigo asalin addinin suka shigo cikin addinin ku suka muku raka saka ko raka raka yace maratu sunun wa qadat alqurun wa fi kulli hin yab'as Allah li hadhihi al-umma man yajaddu laha dinaha yace zamuna haka suka huce shekaru suka huce zamanna suka huce cikin amma cikin kowane zamani Allah yakan aikowa wannan al'umma wanda zai gyara addinin ya koma tushe wa yuqizuha min subatiha ya tada al'umma daga ginginin da an mutu an lalace amma kun wani kun mutu kenan amma duk da haka zaka wani zai taso ya halaka al'umma ta halaka daga gangeri wa yujiha alwujhat as-saliha ya huskanta ya mai da al'umma ya huskanta kan hanya ta kwarai illa annaha la takar tastaqiz hatta ta'ud ila ma kanat alayhi aw ashad mimma kanat dan an samu wani dan halaka a dan halaka kuma ita diyar da aka tashin aka dan halakar kuma zaka ga bayan an halaka daga barcin an sake komawa dai koma samar sharrin samar da dama an kara lalacewa da kullum kuma masu masu wada da gaske yace wa akhiran ya ce ƙarshen al'amari in ta al'amarin da shari'ar islami sai al'amarin shari'a ta musulunci ya ta kai wadda ita ce alazi na zaman lawa biyu har nasu jami'an wadda shari'a ta musulunci da ita ne allah ya tsara rayuwar mutane gaba ɗaya tsara masa rayuwarsu sai aka waye gari wannan al'amari ya kai waje alahu silahan da ma'ashin wa ma'adin wanda tsari na shari'a musulunci ita ce allah sanya makami na gyaran rayuwarsu domin kuma musu lahira ila darakatin da musu baka lahal musil ta kai hada wani wuri ba taba sa abun ya kai gaya ba taba samun da shi ba a zuka na al'umma ya magana al'umma da ya samu an ta kai wani kori da ba ta taba kai ba na halaka wa nazar ila huwatin sahika ta hada wani rami mai tsiri huwatin sahika ta hada wani rami mai tsiri al'umma kamar kamar zama halaka ne kenan ta wada ta halaka yace wa asbaha al-ishtighal bihi مفسد للعقل والقلب مضيئة للزمن ولا يفيد في دين الله ولا ينزم من حياة الناس haka wa gari kurin kula ma da ilimin addinin kurin bata bata hankali bata bata zuciya gaga ka saka tunanin banza tana banza tunanin ilimin mara kyau bata lokaci ne ma kurin kaga ma kamata lokaci ne kurin karatun gaba daya baka wani bukata baka sha'awar karatun ta mun kurin an dan kwashe ka wanda bai tahiya tsarin rayuwar mutane wa hada yace wannan misali ne ya ce lamma ka tabo ba ta fukali a mutakhirin arafa ibn arafa da ijara ibn arafa ya yi ta'arifi mai ijara a kusa a ce ijara an san a doke ka lada a doke ka ma'aikaciya aiki kaza za a ba ka sakamako in ka aiki kaza za a biya ka ijara daban da albai'u daban shi albai'u ciniki ka bani ni in baka amma duk abin da za a yi wani abu ne za ka yi sakamakon a baka za za ka ce ijara a wani magana lada na ma'aikata a ce an ba shi ba mutum lada ijara koratin lada na wani aiki ne da to a takaice nan sai ke ka misalin nan wani mai kasa wata falsafa ce shi malamin yake da ita akan wannan mas'ala ta mai cewa ta ijara wanda a cikin magana kun ilgazi ne za mu ga ilgazi ne ke mai ilgazi kun a kawo wata kalma ba zahirin kalma ba ake ne ya ga nan wata ban kwana daban daga wajen kalmar to wannan abu ne wanda yake wanda kan tsira tamu na fiyo balle mu da wanda kan tsira mutasa ne ne daga da baka in ba nan baka da gobe kaga da mutasa ne za ka an kawo wata kalma in ba za a yi wasa da kullun kwari in ba malami mu take ya san irin karatun duk sanar lugarka duk sanar lugarka ilmin larabcinka na ba gane komi sai wanda wani usulubin wanda ya karfi wannan tsarin na irin wannan kayan ka zo na dama ka san irgazin malaman fikihu na malikiya ne na shafi'iya ne na hanafiya ne sai wanda ya san irin karan tsarin su zai iya gane kalma da aka ɗora irin wannan wuraren za a yi bayanin larabci larabci da zai da take ne amma san ba yanda yake a rubutu ake ne shi abinda ake yake rubuta daban abinda yake ake ma'anar kawo auren daban shi ne bayan magana yana mace shi ke basa ake bata mutum kwalluwa sai ka mutum kwallo shi kun tana zaki kun ba abin zai dauka a ciki kun lakon mata lokaci wallahi in ka karanci wannan zaka gane abubuwa sai manya sai manya zaka gane abubuwa to in wata kai ce anan wannan mas'ala ko da muhara ta dan bai mai suna tsakan yayin da gaba da dan zai kawo kalmar ta zai kawo ta daga kuma ya raddi kanta sai bin afaki Allah kamsa ranar insha Allah sai mu muhara da ita mu jira irin wasu kwallowar da suke yi Allah shirye da mu akan dai kuma kurakurai Allah gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته